أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم منا شاترة جوات الرجب hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1443 muna kuma ashirin ashirin ko? muna ashirin ga watan biyu shekara ta na? ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara masa lafiya da imani a zama da muke don ci gaba da karatun littafi na al'arba'unan nawawiya wanda muna zama na goma sha biyu za mu tashi kuma akan lambar hadisi na goma wanda kai tsaye imamun nawawi ya ce alhadisul ashir an abi horairata radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له wannan shine hadisi na goma an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara mashi yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala tabbas Allah maɗaukaki ɗoyibun tsarkakakke ne la ya ƙabalu illa ɗoyiba baya karɓar komai sai mai tsarki wa inna Allah kuma tabbas Allah maɗaukakin sarki amaral mu'minina ya umarci muminai bima amara bihil mursalina da abin da ya umarci manzanninsa da shi. Faƙala ta'ala maɗaukaki ya ce, Ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni, kulo mina bati ku ci daga tsarkaka wa amalu saliha kuma ku yi ayyuka na ƙwarai. Waƙala ta'ala haka nan maɗaukaki ya ce, Ya ayyuhar lazina amanu ya ku masu imani, kulo min bati ku ci daga tsarkaka. ma razaqnakum wanda muka azurta ku thumma dhakara rajula sai kuma manzon Allah ya ambaci labarin wani mutum ko misalin wani mutum yutilu safara mai tsawon tafiya ko yana tsawaita yin tafiya ash'atha gashin kansa ya tumurmushe aghbara jikinsa ya dauki kura ya muddu yadaihi ila sama'i ya daga hannayensa sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji ya ubangiji manzo Allah ya ce wa mat'amuhu haramun abincin shi haramun ne wa mashrabuhu abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin shi haramun ne wa ghuzziya bil harami kuma an ciyar da shi da haramun fa anna yustajabu lahu sai manzon Allah ya ce to taya za a amsa mashi wannan shine farsarar hadisin a gurguje in muka kalli hadisin zamu iya raba shi gida uku gaba ta farko inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba gaba ta biyu kamantacce ne ya wajen umarnin da Allah ke yi wa masu imani da irin umarnin da yake wa manzanninsa da shi wanda ita ce gaba ta biyu gaba ta ƙarshe shine misalin da manzan Allah ya bada wanda ya tsawon tafiya amma ga halin da yake ciki tsawon tafiya ya kwashi ƙura kansa ya nannaɗe ya ɗaga hannunsa yana cewa ya rabbi ya rabbi manzo Allah ya ce amma a daidai wannan halin dukkanin rayuwarsa kewaye take da haramun sai Allah ya ce manzo Allah ya ce ta ya za a amsa mashi me hikimar ba da misalin me kuma alakarsa da umarnin masu imani da umarnin da aka yi wa manzanni a cikin hadisin Allah ya mana jagora da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne ai at-tahir tsarkakakke ne babu ta inda datti yake kusantar Allah madaukakin sarki ai tayyibun munazzahun min kulli naqsin wa annahu wajibun fi haqqihi kulli kamalin Allah ana tsarkake shi daga dukkanin abin da yake datti ne kazanta ne bai shafi Allah madaukakin sarki ba malamai suka ce zatin shi tsarkakakkiya ce sunayen shi tsarkakakke ne siffofin shi tsarkaka ne dukkanin ayyuka da abin da za a danganta wa ubangiji allah mai tsarki ne inna allaha ta'ala tayyibun ta ko'ina allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne yasa inda za ka kalli sunan allah babu wani suna da za ka ga aibu ko na ƙasa ko tawaya a cikin shi haka in ka kalli siffofin allah ta ko'ina tsarki ne ba ta waya ba baraka a cikinsu inna Allah ta'ala tayyibu haka ne duk aikin da Allah ya to mai tsarki ne ko kai a idan ka ya ma daɗi ko bai yi daɗi ba to wannan aikin yana da tsarki yasa a hadisi na biyu da muka wuce aka wajabta mana imani da kaddara wacce ta ma kyau a ido da wacce ba ta ma kyau din ba dan dukkanin su alkhairi ne inna Allah ta'ala tayyibu tsarkakeke ne da haka duk wani abu da za a danganta wa Allah a hada shi da shi to wani abun tsarkakeke ne la ya kubalu illa tayyiba Allah bai karɓar komai sai kuma wanda ya kasance mai tsarki malamai suka ce akida Allah bai karɓa sai tsarkakakkiya aiki Allah baya karɓa sai wanda yake tsarkakakke furici ba wanda Allah yake karɓa sai tsarkakakke to ya ake gane akida ta yi tsarki aiki ya yi tsarki furici ya yi tsarki abu guda biyu ake da bukata al-ikhlasu wal mutaba'a mun ta wuce su a baya ko duk wani abu sai ka yi shi kwacokam domin Allah madaukakin sarki shine rukunin farko al-ikhlas Allah ka nufata da shi idan kana da abin da ka kudirce a zuciyarka to ya zamanto ka kudirce shine domin girman Allah da buwaye shi kuma wannan kudirin naka yayi daidai da abin da manzon Allah ya karanta to shine zai zamanto mai tsarki idan ka kudirce wani abu kai imani ka ba da rayuwarka saboda shi in ya saba abin da manzan Allah ya karantar to babu tsarki a cikin wannan aiki idan manzan Allah ya karantar amma baka tabbatar da shi domin Allah shi kadai ba wani aikin bai da tsarki da haka inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba haka nan idan zaka furta magana magana ta zamanto akwai ikhlasi cikinta kuma akwai bibiyar manzan Allah cikin shi yasa muka ce ma hikimar mai littafin ya fara bude mana da innamal a'malu bin niyyati saboda duk abin da zaka nufata ya zamanto akwai Allah a cikin shi so ana samun tsarki a cikin magana idan ya zamanto an yi maganar dan Allah kuma ta dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka nan kuma ayyukanmu duk wani aiki da zaka yi da faɗi ka tashi tafiya ce da zama ne kwanciya ce da tashi sallah da azumi da zakka da waye duk wani aiki da gaban ka za su yi lalle zaman to akwai ikhlasi akwai bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki haka wasu malamai suka fassara inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wasu malaman sun fassara la yaqbalu illa tayyiba sun fi ba da karfi akan sadakoki kuɗi da ake fiddawa a bada to Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne ba abin da za a baiwa Allah madaukakin sarki ya karba face mai tsarki da haka in ka ɗauki abin da yake babu tsarki ka ba wa Allah to baya karɓar shi shi kuma a tsayib diddul habis da inda aka ce abu mai tsarki ne to diddul habis kishiyar gurɓatacce ne wulakantacce Allah ya siffanta cewa a maganganu akwai masu tsarki akwai attayi akwai inda ya siffata cewa mumini din shi kansa shine attayi din akwai kuma da ake siffata ayyukan masu imani da a cewa attayi so ma'ana Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne baya karɓa sai tsarkakakke sai abin da ya zo daga wajen masu imani innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqina to amma a furuci akwai masu tsarki shi Allah ke karɓa wa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin nijtussat min fawqi al-ardi ma laha min qarar wani gwaye ce kuma wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida ya siffanta masu imani da cewa sune at-tayyibun yace at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati wani gun kuma yace al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat so shi mumini a karan kansa yana zama at-tayyib shine da Allah ke karba masa aikin shi zancen da yake furtawa la ilaha illallah da zantukan da Allah ya faɗa sukan zamanto a tayyib su Allah maɗaukakin sarki yana karɓar su ilahi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zance mai daɗi mai tsarki yake ɗagawa ilahi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih aiki kuma nagari nagartacce yarfa'uhu Allah na ɗaukaka shi ko kuma shi ke ɗaga wancan alkalimu tayyib so ana samun magana ta zamanto tsarkakakkiya shi kansa mai imanin yana zamantowa mai tsarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi a cikin ayyukan da mumini suke yi idan mumini ya tashi daga inda yake ya kai wa ɗan uwansa mumini ziyara yana zuwa wanda ya kai wa ziyara ɗin mala'iku za su ce tibtum wa taba manshakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila tibtum kun ji daɗi kun tsarkaka wa tsaba mamshakun tafiyar kuma ta yi tsarki mana Allah ya amince da wannan tafiyar saboda sada zumunci ayyuka ne da Allah ya amince da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar to da kayi wannan aikin sai mala'iku su ce kun tsarkaka kun yi tsarkun yi daɗi tafiyar ku ta tsarkaka kuma kun samu tikitin aljanna a dalilin wannan aikin da kuka aikata idan ma an gama hisabi an yi kuma 'yan aljanna za su shiga mala'iku za su gaya musu tsibtum fadkhuluha khalidina ai kun tsarkaka kun yi ayyuka masu tsarki ayyuka masu daɗi don haka ku shiga aljanna kuna masu dawwama a cikinta da haka malamai suka ce komai na mai imani da shi kansa da maganganunsa da ayyukansa sukan zamantowa tsarkakakku ne kuma su kaɗai Allah ke karɓa musu don da ya ce innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqina in ko muka dawo ɗaiɗaikun ayyuka da ɗaiɗaikun rayuwa duk wani abu da bai da tsarki to Allah baya karɓar shi abin da bai da tsarki ɗin kuma aka ce ɗayan biyu ne imma fi zatihi wa imma fi sababihi abin da bai da tsarki ko ya zamanto a karan kansa bai da tsarki saboda Allah ya haramta shi ko kuma abin asalinsa yana da tsarki amma hanyar da aka same shi ce ba ta da tsarki to sai ya zamanto a nan gurin alhabith bai da tsarki ya zama to gurɓatacci akwai abubuwan da a karan kansu ba su da tsarki a cikin dukiya akwai da ba ta da tsarki kamar wacce kamar kudin ruwa wannan hanyar da aka same ta kenan wadda ba a fitar mata da zakka ita ma daga baya ne wani abu ya shigo so akwai abin da almuhim dai ita abin da yake bai da tsarki ko dai a karan kansa ya zama to bai da tsarki saboda Allah ya haramta shi ko ya la'ance shi da hanya ce ko kuma hanyar da aka same shi ita ce ba ta da tsarki idan mun ɗauki kuɗi a karan kansa halaliya ce tsarkakakke ne to hanyar da ka bi ka same shi ita ce take hukunta maka tsarkakakke ne ko ba tsarkakakke ba ne ba idan muka ɗauki abin da muke ci akwai abin da yake a karan kansa tsarkakakke ne akwai kuma abin da hanyar da aka yi aka same shi mai tsarki ne amma hanyar da aka same shi ita ta gurɓata shi yanzu mu ɗauki nama tinkiya halaliya ce ko ba halaliya ba ce kaga wani asalin amsa halalan tsayiba ne amma idan ta mutu fa ko da an yanka haramun ce ko me yasa ta zamanto haramun saboda Allah ya haramta mana cin mushi ko da kuma an yanka ta a bayan ta mutu idan kuma ka samu akuya saboda an ce ta mutu ce aka ce haramun sai ka same ta da rai a gidan makwabcinka kuma ka sa yuka ka kalle ta gabas ka ce bismillah da jini ya fito ka ce allahu akbar ka soye ka cinye ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba ko? to hanyar da na'am kaga akwai halacci a karan kanta halaliya ce amma hanyar da aka bu aka same ta ita ce ta cire ta a nan gurin daga tsarkakakkiya asalin dukiya a karan kanta idan mun ɗauke ta dukkanin dukiya halaliya ce amma idan aka bu wata hanya aka same ta to da mai da ta kuma a nan ba mai tsarki ba watakil wani yana da naira miliyan ɗaya a jihunsa ya samu gado wani yana da naira miliyan ɗaya a jihun shi an bahi kyauta wani da naira miliyan ɗaya a jihun shi an bahi allowances ya sa wani da naira miliyan ɗaya a da suka yi suka ɗauka mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne ba in yayi aiki da wannan kuɗin za a karɓa ko ba za a karɓa ba za a karɓa daidai lokacin sai aka samu wani da naira miliyan ɗaya amma wani ya murɗe a kwana ya karɓe ta za ta yi ko ba za ta yi ba na ba za ta yi ba saboda hanyar da aka bu aka same ta ba ta yi ba wani da naira miliyan ɗaya kudin ruwa ya yi wannan kudin ruwan da ya yi ya halasta masa ya ci wannan dukiyar ko bai halatta masa ba bai halatta masa ba saboda hanyar da aka bu aka same ta shine wanda Allah bai amince da shi ba da wanda ya yi sata da wanda ya yi fashi da wanda ya yi kwaci da wanda ya yi sane da wanda ya yi caca da wanda ya bi mai muka ba da misali kudin ruwa ko ya same su duk waɗannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin da ba a ci amma abin da muka ambata a juma'a ko innama da khamru wal maisir al maisir hanya ce da ake samun dukiya wadda Allah ya haramta abin da masu bol suka koya mana bet ko kana ɗaki za a yi wasa tsakanin Najeriya da Ghana ka ce Ghana za ta ci na sa dubu ɗaya in an ci ta najeriya za ta ci na sa dubu ɗari idan an ci ta kaga hanya ce mai sauƙi ba wahala ba gumi wadda ita ce ake kira almaisir caca kuma shine abin da kai a karan kanka za ka yi wahala kafin a samu ya haɗa da dubararka da tsimulmulanka da waye in ana caca ta karta akwai dubararka a ciki in ana caca ta ƙwallo akwai dubararka a ciki idan kuna dambe ko kokowa akwai ƙarfinka na sa kuɗina zan yi iyaka ƙarfi na kar kuɗina a salwanta amma wannan wani ne daban suke don ban kasa kuɗi ita ce almaisir wasu ne daban suke bol ɗin kasa almaisir wasu ne daban suke wasan kasa almaisir Allah ya ce da inna mal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijisu min amali shaytan datti ne daga ayyukan shaytan tunda ya kira su datti ba tayyib bane ba so da wanda ya caca da wanda duk ya samu wata hanya ba mai kyau ba sai ya samu kuɗi sai ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya teki mulki marayu ko ya teki masu ƙananan ƙarfi ko ya saya wa mutane ragunan layya wani aikin Allah yana karɓa? na? baya karɓa? saboda saboda hanyar da aka bi aka samu haramun malamai suka ce duk wanda ya ɗauki kuɗin da yake ba nasa ba ne ya gina ayyukan addini da shi idan ya yi ne taƙarruban ilallahi in ya yi ne don neman kusanci daga Allah da Allah to ba a karɓa masa kuma yana da zunubi a kan shi shi ne da malamai suka raba yadda ake kashe kuɗin in dai ka yi ne don a baka lada ba a karɓa kuma kana da zunubi idan kuma kayi ne ta hallusan kayi ne don ka kubuta ka sauke nauyi ana karba amma ba na na'am kuna tafiya a hanya sai wani yadda ni kudi ka gaja kasa tak ta faɗo sai ka ɗauki ya yi nasa gurin ya naka gurin baka gan shi ba ba gane fuskar shi ba ma kana zuwa gari za ka fara kashe kuɗi sai ka ji wani malami ya yi wa'azi cewa in ka yi tsintuwa sai an yi cigiya an rasa mai ita sannan ka yi amfani da dukiyar wanda kuma ka gani hana hikai yar uwar sata ce ko sai ka yi ƙoƙari duk yadda za ka nemi wannan mutumin ka gano shi ka bashi kuɗi ka rasa in ka ka gina masallaci kana tsammanin a baka lada to daidai lokacin allah ba zai karɓa ba za kuma a baka lada ba amma in kai ne ta khallusan tsautsayi ya sa na ɗauka na yi cigiya ban same shi ba na nemi duk inda zan same shi ko magadansa na rasa sai ka ce to bara in gina masa masallaci don in sauke nauyin daga kaina kar in yi amfani da shi sai aka ce to Allah zai karɓi irin wannan aikin amma babu lada a kan da haka nan malamai suka ce duk dukiyar da ka ɗauka in ka san inda za a maida ta to maida ta shine aiki amma kashe ta a hanyar alkhairi ba aiki ba ne ba da haka albihirin kuwa duk wanda ya ɗauki kuɗin gwamnati ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya ɗauki nauyin malamai ba lada kuma ba a karɓa kun yi hiru ba lada ba a karɓa in yana neman lada to yana gani haƙura tunda ai mun wuce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum an ko ma nahaitukum anhu fajtanibu in hana kar'ai manzon Allah ya hana wa may ya wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda ya tsakuri kudin al'umma to zai zo da yana dauke da shi a ranar gobe alkiyama da haka duk wanda ya dauko kudin jama'a ya zo tara marayu ya ciyar da su ba a karba in kana so ka yi namijin aiki ya tsallako ta gaban ka ki a yi aikin da ya dace na al'umma wannan shine zama lafiya idan kuma ka ci ka ci ka ci iya wuya ka rasa yadda za a yi kamar da ya za a yi to he dai ka yi hidimar dan sauke nauyi ba da neman lada ba in ka kuskura ka yi da neman lada malamai suka ce an baka zunubi saboda akwai rahin kunya a ciki inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba amma malamai suka ce duk da haka wanda ya saci kudin jama'a ko ya yi fahi da makami ko ya yi kidnapping ya tara dukiya ba laifi a zigahi kuma a masa wa'azi a sa ya kashe ta hanya mai kyau don a rage barna idan ya ɗaga kuɗin jama'a ya kace in kai masallaci ba za a karɓa ba kuma karka gina to me dai da shi ya gara muku gidan fati ya ƙara muku gidan giya ya taimaka a mabarnata ko ya gina muku stadium ya gaya muku gidan dambe ya saboda ita kuɗi in ka sami hikara da buƙatar ka kashe sai aka ce to ko da mutum an san kuɗin shi ba yadda alkhairi kuma yana da buƙatar kashewa babu laifi a taimaka masa ya kashe ta hanya mai kyau ko da ba zai samu lada a cikin wani aikin ba wata ya rage wa kansa kuma bala'in tambaya min aina tasabahu wa fima anfaqahu dan akwai bayani guda biyu ne ya aka samu ya aka kashe to in an samu matsala a wajen ya ka samu to watakil da dama dama a wajen ya ka kashi yana daga cikin abubuwan da malamai suka tattauna inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba sai ce wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya umarci masu imani da abin da ya umarci manzanni da shi abin da malam ko manzo Allah ke faɗa maka a wannan hadisin duk wani abu da kaga an umarci wani annabi da shi in dai ba a shari'ar ka an soke ba to wannan umarnin naka ne ba annaba kaɗai aka umarni ba da haka kai mai imani aikin annabawa yana da kyau ka karanta su wanda yasa ake karantar da mu tarihin annabawa a alkur'ani ake karantar da mu tarihin mutanen kwarai saboda mai da Allah ya jiro annaba ta yi fabi hudahu muqtadi da shiriyarsu da ayyukansu da su ya kamata ku yi kwaikwayo kai manzo Allah kuma ya gaya maka duk umarnin da aka wa manzanni irinsa aka wa masu imani wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin in kana so ka gane sai manzo Allah ya kawo maka ga aya anan nan ma ga aya anan inda aka samu kamantacceniya me ya umarnin manzanni sai Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni na kowane manzo an gaya mashi kulo min at-tayyibati ku ci daga tsarkaka kaga kenan inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba an wa manzanni umarni da shi kada ka ci sai abin da ka tabbatar tsarkakakke ne duk abin da baka tabbatar da halascinsa da ingancinsa ba ka ci ka samu nama a wajen dan giya ko dan solisho ko dan ganye in ya kawo maka nama ka nutsu kafin ka ci na san lokacin da in ganye suke cin karnuka da mushi so in ka ganshi da nama ya wuce kima tambaye shi bizi ne ko muhe ne amma idan mutum ne da baka tsargin ɗabi'arsa da al'adarsa wannan babu laifi sai a ci ba sai ka tambaya ba amma duk mutumin da yake da alamar tambaya to ka tambaya saboda Allah ya umarni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ku yi aiki na kwarai malamai suka ce fihi talazum baina akli tayyibat wal amalu salih akwai dangantaka tsakanin cin abu na kwarai da aiki na kwarai da aiki na kwarai duk wanda abincinsa ya zama to tsarkakakke ne to zai iya ayyuka na kwarai duk wanda abincinsa ya zama to gurɓatacce ne ba zai iya ayyuka na kwarai ba duk mutumin da ya saba da cin haram zaka tada yana da kasala a ayyukan addini wasu sallah tana damun su wasu azumi yana damun su wasu ibada tana damun su yasa wani lokacin sai ka tada waɗansu mutanen lokacin da azumi ya zo ana so a yi ibada sai ga suna guduwa wani ya tafi ingila wani ya tafi denmark saboda zai je bakin kogi da 'ya'yan turaba wanda zai tambaya ana azumi ko ba a yi ayyukan ibada suna musu wahala zakka ta musu wahala aikin haji ya musu wahala so alama ce ta cewa abin da ake samun bai da tsarki in ka ga mutum yana amfani da dukiyarsa ta sahi ibada sallah ba ta gushe masa yana yin nafulfuli a bayanta yana iya yin azumi ya kara da na tatsawu'i zai iya zuwa aikin haji zai iya zuwa umara zai ba da zakka bai ciwon kai akwai alama ta tsarki a cikin dukiyarsa akwai talazum tsakanin aiki na kwarai da cin arziki mai wanda yake tsarkakakke ne inna allaha ta'ala tayyibun wa inna allaha ya ayyuhar rasulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ku yi aiki na kwarai wa qala ta'ala sannan Allah ya faɗa dangantakar masu imani da manzanni sai ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kulu min min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka tsarkakakku wanda muka azurta ku da su da haka duk arzikin da yake doron duniya in ka tashi ci ka ci mai tsarki abincin a karan kanshi ka tabbatar tsarkakakke ne a ciyayi a waɗanda suke haramun ne a bishiyoyi a waɗanda suke haramun ne a tsirai a waɗanda suke haramun ne haka ne ‘ya'yan itatuwa ko ‘ya'yan tsiro a wanda yake haramun ne da wanda ya ci goba da wanda ya ci zakami suna zama ɗaya? me bambancinsu wancan yana bugarwa ya rufe hankali wataƙil har ya yi kisa da aka koda ƙur'ani bai ce maka ba zakami haramun ne to zakami haramun ne saboda yana cutar da lafiya yana cutar da kwakwalwa amma wanda ya ci goba ya yi nishaɗi ya ji daɗi ce ka ai allah sarkin daɗi wannan baya bukata a ce to a kawo masa aya da ta ce masa cin goba halatti tunda Allah ya ce daga cikin aikin manzanni din wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith duk abin da yake mai dadi ne annabin yana halasta musu duk abin da yake gurbatacce ne annabin yana haramta musu da haka duk abin da ya dace da hankali da lafiya wannan lafiyayyen abinci ne halaliya ne duk abin da yake zai taba maka hankali ya taba maka lafiya wannan malamai suka ce haramun ne yasa suka sa ka'ida duk abin da zai taba hankalinka haramun ne kullu muskirin ha ko kullu muskirin khamrun ko wa kullu khamrin haramun duk abin da zai sa kamaye to ya zama giya kuma dukkanin nau'ikan giya haramun ne da haka da wanda zai sha solusho ya bugu da wanda zai sha fetur ya bugu da wanda zai sha giya ya bugu da wanda zai sha ganye ya bugu da wanda zai ci kahi ya bugu da wanda zai sha tolar ya bugu duk abin da ka ci indi ya taba maka hankali to wannan abin haramun ne duk abin da za ka ce sa ka lafiya da nishadi a jikinka bai taba lafiyarka ba bai taba kwakwalwarka ba wani abin halal ne haka Allah umarci masu imani ya ayu ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ya ce me washkuru lillahi ku yi godiya ga Allah godiya tana cikin ayyukan kware ko ba ta cikin ayyukan kware shine dangantaka kulu min tayyibati amina tayyibati wa amalu salihah kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ya ce washkuru lillahi idan mutum ya ci tsarkakakken abu za ka ga ayawa Allah godiya wanda ya yi gumi ya samu halaliya ya je duba bankararriyar kaza opposite na soro ko ina ka zaɓi lafiyayya ka ci da ɗan lemonka a gefa ko da ruwan ɗumi ka gama ci ka ji ya zauna lafiya kalau ka yi gyatsa za ka ji mutum ya ce alhamdulillah sai ya murmushi alama cewa ya ci ne mina tsayibat kuma ya yi aiki na kwarai a daidai wannan lokacin da haka abin da yake ƙa'ida da umarnin da aka wa masu imani su ci abin da yake mai tsarkaki kuma wanda yake salihi ne duk abin da yake tsarkakakke ne an halatta maka kuma ba ce ba dole he ka ci in yana da tsarki idan kana ra'ayi ka ci in baka ra'ayi kar ka aibanta shi akwai abubuwa da yawa da yake halaliya ne amma ba a ce wa dole mutum sai ya ci kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan teburin abincinsa an ajiye mai damu ya ki ci kuma ya ba da dama aka ci akan teburi din kaga halaliya ne amma shi bai ci ba amma bai hana wani ya ci a wannan lokacin ba dabbobin farauta halaliya ne wanda ya je yi farauta ya samu babu laifi ya ci amma sharaɗi karbe ya zamanto zunabin a zu makhlabin karbe ya zamanto yana da fiƙa irin ta farauta ko faratu irin na su shahu in ba su ba duk wanda ka samu halaliya ne da haka duk abin da yake dangin zakuna ne ba a cin shi kamatin daga kyan kyanwa har abin da ya sama na? in yasa na faro ta kanta dama fara tun daga kanta har abin da ya sama idan ka samu shahu shirwa a mikiya ungulu jimina mata tana da yawwa to irin waɗannan su ma ba a cinsu amma in su mujiya in ka samu sauran dabbobi da tsuntsaye ba su ba halaliya ne a ci su halal ne a ci to in ka samu za ka ci kuma aka ce maka a wani hali kuma haramun ne ka ci kana da yunwa kuma kana kan hanyar tafiya aikin hajji kuma ka yi harama ka ɗauki harami to duk yunwar da kake ji in ka ga dabba farauta ba za ka ci in wani ya gane kana jin yunwa ya lallaba sai ya bige maka wata dabbar farauta sai ya kawo aka ci haihu ba za ka ci ba saboda dan kai ya kashe duk abin da aka kashe dan alhaji baya ci duk abin da alhaji ya kashe baya ci kuma banda fidiya da rabiya in shi ya kahe da kansa kenan to kaga kenan a wani hali ya zama haramun in ka fita daga wani halin halaliya ne da haka sai mutum ya duba abin da zai ci akwai halacci ko ba halacci kafin ya ci ba a bar mumini ba duk abin da ya gani ya ci haka wanda suke tafiya kasashen arna yana da bukata su tantance wani otal ne ake da halal meat na haramun ce inda babu tsarki na'am inda baka da aminci akan tsarki idan ka je garin musulmi in ka ga an bankare nama akan tukufa baka bukatar ka tambaya ka ce da Allah ustaz wannan nama mai kayan ka ne a ba bukatar ka tambaye kawai ka mika kuɗi a yanka maka lafiya ka amma an ka je garin da suke cin kare suke cin biri suke cin jaki wannan yana da bukata ka tambaya wani gurin kuma za a iya daurawa aka ce a tukunya ɗaya ake sawa a dafa kawai zare ake bambanta wannan da jan zare amma duka roman iri ɗaya ne da haka za su haɗu su ragwagwabu duka iri ɗaya ne to kagan aka haɗa a tukunya ɗaya aka dafa ka da abu na akuyar ka ba saura ai duk an haɗu kenan ko wake da hinkafa ne dafa duka ci da haka duka hinka bar shi da haka in ka je guraren da yake da haɗari da taka tsantsan saboda Allah yawa mai imani a umarni to sai kai kokari ka yi kokarin cin abin da yake halaliya ne yasa wasu in suka yi tafiya sun fi gwammacewa su ci abincin gwangwani shi ma wanda ya fito daga kasashen musulmi wani lokacin ana iya naɗe alade a cikin gwangwani a kawo maka so wani lokacin ya ka tantance daga ina abin ya fito ko ka samu soyan kifi ka ci ya ka yi ta cin kifi in ka ji inda kake baka da garanti ko ka samu uwanka sakkwatawa da zamfarawa ya ka ci nama hankalinka a kwance duk ko ina suna nan a faɗin najeriya allah maɗaukakin sarki ya samu dace kulumin tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun manzo Allah sai yake so ya kawo maka tasirin cin abin halal a wajen rayuwarka da addininka da addu'o'inka shi yace sun ba zakarar rajula sai manzon Allah ya ambaci wani mutum yutilu safara yayi tafiya mai tsawo tafiya yana daga cikin sabubban da suke sawa Allah ya karbo addu'a ita addu'a tana da adab da kuma tana da asbab almujibatu lil ijaba akwai ladubba akwai sababi waɗanda suke sawa Allah ya karɓi addu'arka in za ka yi addu'a kana da buƙatar sababi kana da buƙatar ladabi kada ana musa maka usul da Allah wani muna jiran ka kuma ka gama sallah ya tace to Allah ka bani sai kai gaba ai ka san ko baban ka ne ya hirya haka a gurguje a gurguje a miƙo ma kamar kanka ai ba zai yi ba Allah na da buƙata ka natsu ka bashin hankali kuma ya ga da gaske kana so in baka samu ba ya ga ranka yana baci yana sosuwa gobe ka dawo dan baka Allah na san haka wajen addu'a yana so kuma ya ga kana daga hannu kana naci kana kwatsafa kana mai kirari waɗannan daga cikin ladubba da haimanzan Allah duk ya ambace su kana hawa hanyar tafiya aka ce yana daga cikin sabubban da ake karɓar addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku Allah bai dawo da addu'ar su wanda yake kan tafarki idan ya roki Allah yana amsa mashi wanda aka zalunta idan ya roki Allah yana amsa mashi addu'ar uba akan dan shi idan yayi ana karɓa da haka in kana da mahaifi kana da jari kai kokari ku zauna lafiya kalau duk abin da ya duhu ka je ka same shi abba akwai matsala me ya faru akwai kaza akwai kaza ce to bakko mai Allah zai yi maganin abu an gama an magance ta bai bukatar sai ya hau buzu da daddare baya bukatar sai ya laqad ja'akum dal ilafi babu ai laqad ja'akum tun dadewa yana cewa Allah ya biya an gama Allah ya kiyaye an gama ko tafiya za ka yi ka ratsa wajen mahaifinka to za mu wuce to Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare an samu in Allah da za a je lafiya a dawo lafiya duk wanda yake da iyaye yana da jari abin tausayi a duniya shine wanda bai da uwa wanda bai da uba abin tausayi ne in yana so a yi masa addu'a ta karɓu zai daɗe yana shan wahala zai daɗe yana kama kafa da malamai ba ta biya ba amma inda baba ka an gama da malaman garin nan duka su ma gara baban ka yi ma gara baba ka tama free ticket amma mutane da yawa suna wasa da shi wani bai taɓa cewa babansa ya sa masa albarka ba wani babansa bai taɓa sa masa albarka ba bai taɓa cewa babansa ta sa masa albarka ba ko bai taɓa damuwa ba so kana da iyaye ku rabu ba su ce ba Allah ya maka albarka Allah ya hutar da kai Allah ya ma kaza Allah ya tsare ka Allah ya baka a da guntunka idan baka tabo ba gurin da ake so to taba eh ai kowa da abin da yake so ko eh in ka gane ya fi son kankana da ayaba da gwanda so kullun da dare da kawowa to za ga in lokacin ya zo na jiran da an kawo in ya ji daɗi a ransa ce ka yara na Allah ya saka masa da alkai kwana bi idan baka na heransa ya ɓaci ina wane da yana nan da yanzu na sha kaza dalilin bai haɓe ka ce wani Allah ya masa albarka Allah ya saka mashi yan uwa suna da tikiti da wani ɗauka suke wahe sun yi kuɗi zai iya ciko kanta da abinci sannan zai taimaki wa bansa ba gaskiya bane ba da wannan kwadagon da zaka je a baka ɗari biyar to da ita ake taimakon iyaye in ka ce he kai kuɗi to in kai kuɗin ba za ka taimaka ba daidai lokacin da ka yi kuɗi na 'ya'yanka ne da matanka sai ka iya jan ido tukunna za ka taimaki 'ya'yanka lokacin da ka yi 'ya'ya lokacin da ka yi mata matanka in suka fara kashe kuɗi za ga lokacin hata kunkumi ake sa maka za ka ɓata kuɗin gado kai da za ka mutu eh 'ya'yanka in suka ga kana ɓarna sai su wa haka bane tarihi ya nuna da yawa iyaye sun mutu 'ya'ya sun kibiya musu gado suna rahin lafiya 'ya'yan sun kiyarda a kai su asibiti saboda kuɗi zai kare a ce wani gidanka ne kwaya daya zai yi miliyan ashirin kai kwan rikice da ce maka za a kashe miliyan goma kai ga ayan suna ta gunaguni a wannan ciwon fada ma fa an ce na samu fa mutu ha ake kaga to saboda Allah ba a kashe miliyan goma kuma ya mutu kuma kuna haka ne fa so kaga kenan tun yanzu ne yanzu ya kamata mutum ya taimaki iyayensa duk wanda bai iya taimakon iyayensa da dan karami ba to in ya samu babba ba zai iya ba ka je ka yi ciyawa ka samu naira ɗari ka ɗauki sittin ka ba baban arba'in ɗan uwan ka ɗauki sittin ya bashi arba'in ba ta da tamanin ba to ne zaman ku lafiya in ya taɓa ya ji a jihunsa lafiya kala to a zauna lafiya kala amma kuna gari ɗaya babanka bai ci ba da safe bai ci da rana ba bai ci da daddare ba kuma ka yi tsammani in ka girma Allah zai baka wanda zai taimake ka ba za a samu ba so daga cikin silar karɓar addu'a manzon Allah ce mahaifi yawa mutum da haka mahaifi in yama ta karɓu wanda aka zalunta yana addu'a ta karɓu da ka zalunci mutum ya ce Allah ya isa an gama yasa duk wanda suke guri na shugabanci da ƙarfi da isa sai sun yi taka tsantsan malaman makaranta da ɗalibansu su yi a hankali shugabanni da talakawarsu su yi a hankali shugabannin jam'iyya da jam'in jam'iyya su yi a hankali masu sarauta da talakawa sai sun yi a hankali waɗannan mutane da in ka taɓa su ba inda suka yi kuka sai wajen Allah to ana taɓa ya ce to Allah ya isa to ba wani mala'ika da isa ya tsare mata hanya inda ta yi tunkan-tunkan sai ta ji har al'arshi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce tana zuwa al'arshi zai ce wallahi la ansurannaka ko yace bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi yace da izzata da buwayata ce na rantse sai na taimake ka koda bayan tsawon lokaci yasa duk mutum ka ya ce ku kare tabayyada ku akwai wanda suke ganin haka ba an zalunce ku za ku yi tabayyada ku je ku yi ta tabayyadar zai ga ya je ya ci abinci ya fito lafiya kalau yake ganin wai tabayyada ba ta kama shi ba ina ai ta kama shi ne shi yasa bai gane ba dole ta bayyana ta kama shi zai gane da wuri wadda ba ta kama shi ba ba zai gane ba amma in ka ga mutum ya ce ai ba ta kama shi ba to ai ta gama kama tun daɗewa a haɗa ka da Allah kuma kai izgilanci yasa ne sun zo ƙarshe ga rayuwar ta jagwalgwale ta ki daɗi komai da duniya ba zai daɗi ba saboda Allah ya alkawari kuma da yawan su sai Allah ya lalata komai ya haɗa su faɗa da matansu ya haɗa su faɗa da 'ya'yansu ya haɗa su faɗa da yaran gidansu a haɗa baki da su a kahehi kuma zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki tun daga kabari a tawar hada tambayarsa min aina ka tasaba huwa fi ma an faƙahu da haka to kada mutum ya yi zalunci kana kan tafarki da ka fara tafiya to duk abin da ya tsaye maka ka kasa samu to roki ubangiji to sai maza Allah ya baka labari ga wani mutum a cikin doguwar tafiya yutilu safara ash'asa saboda tafiyar ash'asa gashin kansa har ya tattauye aghbara jikinsa ya dauki kura daga gubar jikinsa ya yi kura ya muddu ya dahi ila sama'i daga cikin sabubban karɓar addu'a shine mutum ya ɗaga hannunsa lokacin da zai addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hayyun karim Allah yana da kunya yana da karamci yana da kyauta yastahi min al-abdi an ya mudda yadihi yana jin kunyar bawa ya ɗaga hannunsa sama ya roƙe shi shi kuma Allah maɗaukakin sarki wa ya ruddahu masu fara Allah ya da su ba komai a ciki Allah yana jin kunya da haka kenan cikin sababin addu'a ka ɗaga hannunka Allah ka bani to duk wanda ya ɗaga hannu sababi ce daga sababi na gaba shine faɗin ya rob ya ubangiji ya ubangiji yi wa allah kirari da take to kaga sabubba hudu na karɓa addu'a duk wannan mutumin ya haɗa italatu safar maddul yadai ya rob ya rob ko gashi kuma ash'asa agbara alamar cikin wahala mutar yana cikin kunci da takura sai manzo Allah ya ce amma daidai lokacin shi wannan mutumin mat'amuhu haramun abin da yake ci haram ne wata ko haramun li zatihi ko haramun li kasbihi abin a karan kansa haramun ne ko hanyar da ya same shi haramun ne da haka duk wanda ya samu wata dukiya wani indararo yake tatsa ta haramun to akwai hadari mat'amuhu haramun mashrabuhu haramun abincin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin jikinsa haramun ne duk da wani bangare na hadisi bai inganta ba wani sahabi ya ce manzan Allah ce inda za ka sai shiga ta dirhami goma a ciki daidai aljihu shine inda yake na haramun in kai sallah Allah ba zai karba ba so ake tufafin ya zama to tsarkakakke ne yasa an kasan kai ma'abocin haram ne in zaka zo masallaci sai zuleka in ka kare yau kai lokacin sallah yake gida ka sille ka sa zuleka wadda ka tabbatar ta gomin ka ce ka taho kai sallah da ita da dama-dama wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram an ciyar da shi da haram ma'ana ko shi a karan kansa bai ci ba abinda aka bashin ya ci to haramun ne imam nawahi kuma da yayi dabtin ta wa ghudhiya bil haram ai wa shubi'a ko shabi'a bil haram ya koshi ne da haramun din wasu malaman kuma suka ce al ghidha a ammu min at ta'am ita kalmar ghidha'i ta fi fadi akan abinci shi duk wani abu da zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali a jikinka da ƙarin lafiya to ana kiransa ghidha'i a tabacci yana ciki yanzu ka samu mutane guda biyu masu lafiya iri ɗaya ɗaya yana baccin awa shida ɗaya yana baccin awa hudu wani da zai fi galabaita mai awa hudu wani da za fi ganin hutu a jikinsa mai awa shida ko to idan abin da zai sa ya baccin wutar lantarki da zai saya ac da zai sa a ɗakin fanka gado abin shimfiɗa carpet wadda duk suna cikin gira abin da zai sa ka ji sanyi da nutsuwa ka tsamu kwanciyar hankali to waɗannan abubuwan da za ka kwanta ka nutsu jikin ka ya tohu to idan akwai haramun suna ma tasiri a wajen karɓar addu'a da haka duk abin da za ka mu'amalanta ko ba na ci ba ne hikayata ga tsantsan yasa hikimar da manzon Allah ya kara wa ghuzziya bil haram da haka komai kake da bukata ya zama to halaliya ce hatta mota da za ka hau kai tafiya ka ji ka cikin ruwan sanyi mutane suna tasha suna ta turmutsutsu ana matsawa ɗan kama yana turawa yana in ba za ka yi ka fito mutum ka ga ya tafi kano yana ta kwafa ko ya tafi a takure ko ya rasa mota kuma ta ana jiran sama ya kusa makara da kuma kai da za ka fito da motar ka an goge ta an share ta an zuba mai tayi sulo kana zuwa jiha za ka yi bakka da rurar komai ita ma riza'i ce saboda za ka baka wata nutsuwa da kwanciyar hankali da wanda yake turmutsutsin shiga mota da wanda yake kada tasa lafiya kalau ya tafi wani ne ya fi takura turmutsutsi ko to wanda zai samu lafiyayyar mota amma da kuɗi na haramun kwanciyar hankalin da ta bashi da tsokar da ta fita ta wannan kwanciyar haramun din tana cikin guzziya bil haram so kenan rayuwar mu tana da buƙatar sai mun mata matukar taka tsantsan wallahi mutane su yi kokari su kyautata arzikinsu da abincinsu da manzo Allah ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram sai manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu to taya za a amsa mashi manzo Allah yana mamaki istiba'at manzo Allah yana nisan tayiwar Allah madaukakin sarki ya karba mashi ba sai aka yi kwata-kwata ba za a amsa mashi ba amma alama ce ta mamaki taya wannan mutumin za a amsa masa wasu dabara zai to wanda kuma ya kasa da wannan ya za a amsa mashi wanda yake bacci ya natsu da kyar yake samun sallah asubahi da kyar yake mu'amala da iyayensa da kyar yake daga hannu ma ya addu'a kawai an taba ce inna allaha ghafurur rahim hita Allah madaukin zai zama ta masa gafur ya zama ta masa rahim ga wani dai ga hinan a cikin halin tafiya wata kila aikin hajji ma ya tafi ya daga hannun ash'atha aghbara yana ta cewa ya rabbi ya rabbi an samu ilhadin manzo Allah na cewa fa annabi sajabu lahu da kyar wannan mutum za a amsa mashi malamai suka ce bai nufin kwata-kwata ba a amsawa akwai halin da in Allah ya ga dama sai ya karba saboda arna ma idan Allah ya ga dama yana karba musu fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din idan suka hau cikin kalakale suka ga igiyar wata motsa da su sai su ambaci Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini malai ce fala ma najahum ila al barri idan Allah ya amsa ya tseratar da su ya dawo da su kan tudu kaga mai an samu mai karbar addu'a ta arni to kenan musulmin da yake musulunci yake biyayyar manzon Allah yake karanta alkur'ani kenan wata rana shi ma Allah zai iya amsa mashi amma idan kana so kana addu'a kaga ta karbu to ka ci halal sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin sahabban manzon Allah da in sun yi addu'a kawai ta karbu in ya kalle ka yace wani Allah mai da kai miliyoniya gobe ka tafi gida ka yi bacci kawai lafiya ka gobe tabbas miliyoyi za su zo su ko shakku babu shi aka tambaye me sirrin ce kawai kake cin halal in kana so ka ci halal to in kai addu'a za ta karbu yasa in zaka ji ana bada tarihin karaman waɗansu malamai da aka yi a ƙasar Hausa ba ƙarya ba ce ba me yasa malaman idan ka taba su suka yi Allah isa suka ce kaza take karbuwa ba addu'a suke da akwai ba sihiri bace ba tsafi bane tsoron Allah suke da akwai da ta ce abincin su malamanmu da aka yi na da masu tsoron Allah wallahi duk abin da yake akwai kyamiya miya ba sa ci sai sun tabbatar halaliya ne ya da zo ya je gona da he da almajiransa a surfa masa hatsi da miya tsararo kawai he kalar yakuwar da kukar haka zai ci da haka da ka masa ya ce to Allah isa ka gani ba inda zaka je wallahi zaka gani eh kaza ana cewa ai wannan malamin ke ganin yankan wuka gare ko to yankan wukar kawai cin halaliya ce in kana so ka ga yankan wuka ka ci halal tsayyib ta'amak dan da hadisin bai inganta malamai sun ce akwai magana a kansa ka kyautata abin da zaka ci ta kun musa jabar da'awat Allah zai rika kamar addu'arka mujarrabi ne in dai mutum zai kokari yayi taka tsantsan abin da zaka ci ka tabbatar kana da halaliya a gurin sa ya inganta ba kuɗin mutane bane ba arzikin jama'a bane ba kwace bane ba fun karfi bane ba zalunci bane ba amfani da office bane ba rashawa bace to wannan Allah da idan kai addu'a Allah madaukakin sarki zai amsa maka in kwa ka dauko wani abu na haramiya ka zuba to zaka dade kana yin Allah bai karba ba amma in ka tsaftace abincinka da ƴaƴanka da zuriyarka da waye duk abin da kai addu'a ka nemi agajin ubangiji sai Allah amsa maka duk wani ayan da muke gani suna ba mu wahala a titi na mata da ba sa zaman aure da mazaje masu taurin kai duk sakamakon cin haramiya ce inda mutane suna cin halal to da ga tarbiyyar su ta gyaru rahin cin halal shi ne sa mutane ba sa iya jin magana ba da za kuwa Allah taurin kai kuma Allah baka mai su biyayya yana da matukar wahala a rayuwa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ba mu fani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والحمد لله رب العالمين yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya da marasa lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya iyayenmu da ba su da lafiya kamar wanda liman ya bada sanarwa a wancan satin har yanzu ne muna neman addu'a ubangiji Allah ba shi sauki Allah ba shi lafiya nima a karan kaina ina neman addu'a wajen yan uwa Allah ba mu kariya Allah biya bukata ta alkhairi insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amin Thank you.